littafin aure a littafin aure ya fara da bashi na farko akan hikba aure kamar yadda na faɗa gaskiya a satin da ya gabata matsala ce wacce take mai matukar muhimmanci kai tsaye haka a lokaci ɗaya ba zan iya tattaro duka matsalolin da ya dace a suka dace a ce an yi magana a kansu wanda suka shafi aure musamman a cikin al'ummanmu a lokaci ɗaya amma muna fata cikin karatu abubuwa su rika bijirowa wanda za su sa a tattauna mafi yawan matsalolin da suke damunmu domin mafi yawan abin da ake ce ma al'islahul ijtima'i a gyara na society yana faruwa ne daga gyara na aure a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuka yadda da addininsa da halayensa ya zo maku neman aure to ku bashi idan ko kuka ki ma'anan idan kuka ki anan kuka ɗauki wasu ma'aunai kuka fifita su akan ma'aunin addini da nagartan hali to fitina mai girma za ta faru a bayan ƙasa kuma fasadi mai girma zai faru a bayan ƙasa fitina mai girman nan gane mun sami kanmu a cikinta ba ɓoyayyen abu ba ne a halin da auratayya suka shiga aure ya shiga a cikin ƙasashenmu har abubuwan da da baki ne kwarai da gaske a cikin al'ummarmu yanzu sun zama ruwan dare a haka kuma halin da rayuwan kafin auren shi kanshi ya shiga na matasa maza da mata duka wannan a misdaqan liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Allah ubangije ya kare mu da haka dai dole ne gaskiya idan muna son gyara cikin al'ummarmu sai mun fara mun ƙara ƙoƙari wajen gyaran zamantakewan aure mun ƙara ƙoƙari wajen kamar yadda ake cewa turren gini turren zane da yawa daga cikin auratayya suna lalacewa ne tun lokacin da aka zo nema shi yasa da aka zo kitabun nikahi aka fara da babul khitba wato in ka gani kana so mai addini ya koyar da kai tun daga ran da ka gani kana so ko kika gani kina so ba wai dole sai kai ne kadai za ka gani kana so ba ita ma mace za ta iya gani tana so addini ya koyar da ita me ya kamata ta yi ba laifi ba ne mace ta ga namiji ta kaddamar da kanta ta ce wallahi na gani ina so ba laifi ba ne ko a wata ba ta zo ta ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ni ina son ka ba ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshe dai mun san dai kissan ya ba wani daga cikin sahabbansa ita to wani daga cikin sahabbai ya faɗi wannan hadisin a wajen da yarsa take sai yar ta ce ka wannan mata ta cika rashin kunya wa sau'ata a ce wai kawai mace ta buɗe baki ta ce ma namiji wai tana so sahabin ya ce ma yarsa wallahi ta fi ki babu gami tsakaninta da ke ita ta nemi ta ga manzan Allah ne wai zai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su ta ga manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ce tana so kuma ta ce tana son wanda ya fi dukkan halitta ne saboda haka ta kaice dai magana anan shine watan zamantakewan aure tun daga lokacin da aka gani aka ji ana so menene shari'a ta aje a cikin wannan rayuwar a na yi ƙoƙarin in talhisin wasu matsaloli wanda nake ganin cewa za su amfane mu kwarai wajen shiga cikin wannan karatun da za mu yi. Alhitba, idan aka ce alhitba, kamar yadda muka sani shine nuna interest bayyananne wanda ya ta'allaka da ƙila yarda shi ɗaya ɓarayin shi ma ya nuna yarda, ya ganta ya ce yana so ita ma ta ce ya yi mata tana so a sawa'un an yanke sadaki ko ba a yanke ba wannan ya zama khidba a wasu sun shartanta da cewa sai an yanke sadaki wasu kuma ba su shartanta ba yana da bambanci da khutba shi khutba shine abin da ake faɗa wajen ɗaura aure in an zo ni wane wane na ɗaura maka auren ƴata a bisa sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kan sadaki kaza kaza tare da jawo wasu ayoyi daga cikin alkur'ani wanda suka shafi maganan aure wannan shi sunan shi khutba da zamman ha'i shi kuma wancan na an gani ana so sunansa khitba a addinin musulunci ya sanya hukunce hukunce tare da shi saboda a a gujewa gina rayuwar zamantakewan aure akan asasi wanda yake ba mai karfi ba akwai abubuwa wanda aka so a yi su a lokacin da aka ga wata ko wani ana so na farko shine neman shawara na nagartattun mutane a anguwansu ko a familinsu ko a makarantansu da makamantan wannan babu laifi ka je ka nemi shawara kuma a nan idan aka nemi irin wannan shawaran to dole ne a faɗi gaskiya ba wani dalilin ɓoyewa idan aka zo aka nemi shawaran ka wallahi na ga wance ina santa alhali kuma kai kasan cewan wannan wance ɗin kakan ganta da wani ita kaɗai ko kakan ganta ta zo cikin dare ta shiga ɗakin wani ko da rana misali la sama Allah ko ganta tana magana da baza ko kuwa akan akan ganta tana shiga mare kyau amma yanzu ta zo ta sa hijabi saboda ta ga wannan yana son ta ko makamantan dai waɗannan dalilai to babu laifi ka ce kai wance fa wallahi ka je yanda take ko gidansu ka san tana da wani hali mare kyau koyayye to babu laifi ka bayyana domin a Fatima bintu Qais ta taba zuwa bayan ta gama idda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga mutane guda biyu Abu Jaham da Muawiya ibn Abi Sufyan sun fito sun ce suna son ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to Abu Jaham dai baya aje sandan shi akan wuyansa wato shi mai dukan iyali so da haka bai dace ki aure shi ba Abu Sufyan kuma matalauci ne bai da komai so da haka bai da abin da zai baki amma ga Usama ibn Zaid nan ki aure shi mana kaga nan malamai suka gina hukunce hukunce da dama daga wannan magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Allah idan mun shiga karatu za mu zo kansu da zina ce idan ta kun mantar dauna dinahu wa khuluquhu shin yana nufin koda sa aluk su aluk ne bai da komai bai da aikin yi yana zaune zaman kashe wando to kaga nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana auren su aluk ko a wannan hadisin a to hukunce hukunce dai da yawa suka gina a cikin wannan matsala sannan kuma suka ce wannan ba gulma bane domin gina rayuwa za a yi tunda gina rayuwa za a yi dole a gina ta akan foundation kakkarfa foundation kakkarfan nan shine a san wani kalan mutum za a aura so da yawa tun nan ake samun kuskure mutum ya zo maku saboda yana da kuɗi kun ba shi yarku ko saboda ɗan mai kuɗi ne ko saboda kowane irin dalili dai wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa akan yi aure don su amma ba su ne ainihin foundation na yin aure ba tun kahul mar'atu li arba'in ko li maliha li nasabiha li hasabiha li jamaliha wa li diniha fasfar bi zati dini taribat yadak to na farko dai a nemi shawaran masana watan a nemi mutanen da suka sani a su ba da shawara cewan cewan to yaya wannan matar da ka zo kana son ka aure ta yaya take menene halayenta babu laifi ma har shawaran ya kai ma ka sa a bincika mata halittanta a bincika maka halittanta matukan ba abubuwan da aka haramta kallo ne za ka sa a bincika maka ba ko matukan kuma ba da niyyar lazza da niyyar jin daɗi da sha'awa za ka sa a bincika maka ba kai Allah ya yi ka kakalan saboda shi aure Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli fitra na ɗan adam saboda haka a a bai hana maganar istimta'i watan jin daɗi na rayuwa ba a nisantar da shi ba a cikin maganar aure bal in ka lura ma malaman fiqihu da yawa za su yi tarifin aure zai ce maka a lugha haqiqatun fil waqi majazun fil aqdi a istilahi haqiqatun fil aqdi majazun fil waqi ko makamantan wannan watan istimta'in akan kansa sashi ne na aure mai girma wanda har kasa shi ma yakan sa a raba aure ko a wannan kenan don haka mutum yana da sifofi ba laifi ba ne mutum in ya zo yana son aure a ce mashi to menene sifofin matan da kake so na halitta ba laifi ba ne ba laifi ba ne ya zama yana da sifofi na halitta da yake so don daga cikin dalili mafi girma na aure shine ta'afif ko shine ta'afif ya zama ya kawar da idansa daga sha'awan ɗaya jinsin kuma to daga cikin abin da zai kawar da idansa shine ya sami abin da yake so din a don haka dai addini ya yadda a da cewa a nemi shawara na masana wani ya zo ya yi aure a cikin madina ko ya zo ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasul ya ce a ya ce ai ko ka duba idanunta ce ai ka duba idanun matan ansar a idanunsu akwai wani abu watan kafin kai aure ka tabbatar ka kalli idanun da kyau ka ga yaya take kafin ka aure ta duka dai abubuwa ne wanda a hankali insha Allah za mu zo kansu haka kuma uba zai iya in ya ga wani nagartaccen mutum ya kaddamar masa aikowa ne ka zo da Allah ina son in baka yata wanci ko ya ga baban wanda dai dama mu al'adar mu gaskiya wannan ana yi ba wani abu bane ha ko dan uwa in ya ga nagartacce da ana haka da yawa daga daga matan da suke zaune ba su da aure an rasa yadda za a aurar da su musamman musamman wanda suke rayuwa a bariki wanda suke rayuwa a wurare cikin jama'a sosai a suke ganin mutane da sauransu aure bai cika masu wahala ba amma da suke rayuwa a bariki da manyan sauro a gidajensu soro ina nufin fence ko sai ka ce na gidajen yari ba su da alaka da mutane sai dai a ɗauke su a mota a kai su makaranta a ɗauke su a dawo da su da yawansu suna samun irin wannan matsalan to anan wajibi ne na iyaye a idan ba su sami alaƙa da mutane ba su su nemi su kokarta su sama masu wanda suka ga ya dace yana da addini kuma zai iya rike su kuma ya cancanta su yi mashi arzi ba laifi ba ne ba abin kunya ba ne addini ya yarda da wannan sai na umar lokacin da sai da tuna hafsa allah ya kara mata yarda uwar mu'minai a aurenta mai gidanta ya rasu ai ai ya je sami sai na Uthman ko ya ce ga ‘yata wanci ko za ka aura sai na usman ya ce ya shuru daga baya ya ya ce a dai da Allah ya haƙuri ya je ya sami sai na abubakar ko zai aura shi ma ya shuru sai a ƙarshe dai subhanallah sai a ƙarshe dai ya baiwa ashe sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta a ƙarshe dai ta zama uwar mu'minai Allah ya kara masu yarda so da haka abin da dai mahallin shahid anan shine wato ba laifi bane kai ardin yarka ga mutum in ka ganshi ma abucin addini sannan wajen khitba din nan ba sharadi bane fadin sayyidina Umar din ya tuna min wata shahararriyar kissan sa ko wanda wani sayyidina Jarir ibn Abdullah ya nemi aure sai ya nemi sayyidina Umar ya je ya nema masa aure cewa da Allah ya je magana gidansu wance ya ganta yana so bayan nan kuma sai wani ma ya ƙara ce masa to shi ma ya fa yana so da Allah wance din nan ba tare da ya san jariru ibn Abdullahi can kuma sai ga Abdullahi ibn Umar dan sayyidina Umar shi ma ya zo ya ce shi ma yana so sayyidina Umar ya je kuma duka ya wakilce su uku din ya faɗi wane ya aiko ni yana son yarku wane ma ya aiko ni yana son yarku ɗana wane ma ya aiko ni yana son yarku ni ma ina so yariya ta leko ta ce amirul mu'minin da gaske kana so ta ce ta ce ku daura ba amirul mu'minin na aure da ni ku baiwa amirul mu'minin nan wajen wata matsala ce muhimmiya shine a addini watan ijbari ijbari takurarren kofa ne kwarai da gaske na san malaman malikiya sun fada da kofa amma malaman malikiya ijtihadi suka yi ijtihadi suka yi kuma su ma dai da maganganu kwarai a cikin mazhaban malikiyan a cikin wannan mas'alar mas'alan ijbari kofa ce takurarra kwarai sabanin yanda mu muka bude ta da fadi mun bar yarinya ta yi karatu kila ta gama jami'a kila ta yi masters degree ta yi digirgir kenan ko kila tana aikin gwamnati sannan sai maganan aure ya zo sai mu ce wai dole muna da wanda ko tana so ko ba ta so shi za ta aura ai ka bar gini tun rani in kana son kai mata wannan dolan aurar da ita tun tana shekara tara ko goma ko sha ɗaya ko sha biyu amma ka barta ta yi digiri ta yi ai ina yawan faɗin wannan ko can da aka ce alfayyibu tustamar a aula bi nafsiha ko wal bikru tustamar wa iznuha samatuha ai ko da aka ce ita mace bazawara ita ce take da haƙƙin kanta ai duk da na san malaman fikihu sun ta maganan anisa da sauransu amma ai abin da yasa aka ce bazawara babu wani dalili da hankali zai iya kawowa banda maturity ba wani dalili duk yanda kai dabara ka kawo wani dalili da yasa addini ya ce bazawara ba mai iya yin mata tilas sai wanda ta gani tana so za ta aura ai saboda ana ganin ta nuna ne a hankalinta shi yasa ko su malaman fikihu suka ce misali akwai bazawara mai hukuncin bikru yarinya yar shekara 12 ta yi aure kuma auren ya mutu tana 12 din wannan bazawara ce amma bata gama mallakan kan hankalinta ba har yanzu murahiqa ce ko saboda ga ta bazawara amma za a iya tilasta ta dan mene dan ba ta da hankali saboda haka ma'aunin na farko na ƙarshe shine wannan hankali din suna haka wani walau balagat sittina walau balagat arba'ina wannan duka ijtihadi ne sannan dalilinsu na alwaliyul mujbir shi ma yanayin rayuwa amin mata har yanzu a khalij har yanzu a ni na sani misali muna ƙanana muna zuwa ƙasan larabawa a khalij muna sauka gidan 'yan uwanmu wanda muke dangantaka da su na jini za ka samu ‘ya'yansu mata ba su san kowane namiji ba banda ‘yan uwansu muharramansu wata ina nufin sani ma na mu'amala irin sun san shi a fuska ko sun taɓa ganin shi ko kaza suna sama ba su fita suna kulle tun daga lokacin da suka kai shekarun da za a iya cewa sun fara hankali shekara sha uku sha hudu haka za a kulle su a cikin gida ba su fita ban san ko kun san wannan ne al'adarsu ba inda suke zuwa shine zaka ji ana baidatu khidrin ko mawaƙin jahiliya da yake faɗi ko ko ko zawatul khuduri ba inda suke zuwa suna nan cikin khidr to irin wannan yarinyar da ba inda take fita ko shekara nawa ta kai ya kamata wajen aure wanda ya saba da mutane ya zama yana da sai fiye da nata saboda ba ta san wannan mutumin da za a kawo mata ba shine dalilin ma'anan alwaliyul mujbir da sauransu wanda yake da insha Allah za mu magana da yawa a ciki kuma ba laifi a tattauna tare da ni ina shirye ina maraba da tattaunawa ga duk wanda yake da fahimta wanda ba wannan ba mu tattauna don ƙara fahimtar waɗannan matsaloli ni dai fahimta ta a game da auren tilas shine an shar'anta shi ne saboda saboda yarinyan da bata mallaki hankalinta ba shi yasa kaman sahuhuwa ko yarinya karama wacce ba za ta iya bambance wani namiji ne yake da sifofin da suka dace a aure shi wanne ne bai da shi ba amma duk wanda ta kai ta mallaki wannan hankalin ta iya bambance sifofin aure bai dace ko bai halatta a tilasta ta ba shi yasa wata ta taba zuwa hadisi ingantacce ko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ga babana yayi min aure tilas kuma bana so zan Allah ya ce baki so ce eh ce to ke je ki kashe auren auren ya mutu tace ya rasulullahi a bar shi dama dai na faɗa ne domin iyaye su san ba su da hakke su tilasta wa ɗaɗa auren wanda ba su so. Ku da ke da sun tafi akan cewa wannan ba zaura ne ko wani abu amma dai matsaloli ne wanda an yi maganganu da yawa akai. A takaice dai tilasci ya zama ba ta so ba inda ya zo a cikin sunna ko a cikin hadisi ana tilasta ɗaya ko ba ta so abinda ake nufi da waliyul mujbir zai iya zaɓen mata ko da bai nemi yardanta ba. amma ba ya tilasta ta ko ba ta so dole ta aure shi ba wacce za a yi ma wannan kawai ita ce wacce take ba za ta ba ta da so din ba za ta iya zabi ba amma duk wacce za ta iya zabi to bai halatta a yi mata irin wannan tilastin ba kuma kamar inda na faɗa mafi yawa ma mu dai yanzu mun bar mu sun wuce wannan shekarun da ake maganan wannan ijbar din duk da na'am akwai anisa amma anisa ba za a yi mata tilasci irin tilastin da za a yi ma yarinya karama ba to ma'auni na biyu shine addini kamar yadda muka faɗi lallai a kula da addini ina yawan faɗa ma mutane ni a fahimta a wajen aure an ce addini yawan sallah da yawan kiyamun laili indicators ne amma ba su ne addini ko in ce ba su kadai ne addini yawan azumi yawan sallah yawan kaza wannan dai indicators ne za su iya zama ma'aune amma so da yawa za ka sami yarinya akwai sallah akwai kiyamun laili akwai azumi amma mugulmaciya ce haɗa husuma da sa ido a rayuwar mutane ko ba ana samu ba a to ba gashi ma zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an nuna masa mace aka ce ga ta wannan ba ta bacci da daddare dan kiyamun laili ba ta barin azumi da rana amma kuma makwabtanta na wahala da ita ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yar wuta ce ma ba wai maganar a aure ta ko kar a aure ta ba saboda haka so da yawa so da yawa ‘yan mata gwanaye ne kwarai wajen jefa koma na kamo samari idan mujtama ɗin da take mujtama ɗin ustazai ne tana son a kula ta za ta iya komai za ta iya sa niƙabi ta sa hijabi yana jan ƙasa yaji uku yana janta a baya in ta wuce ba za ta buɗe murya ba za ta yi kaza ba abin da za ta iya ba na drama wannan duka baya nufin ita za ta dini ce ina fatan mun fahimta saboda haka ni a gani na idan aka ce fasfar bi za ta dini abubuwa ne da yawa ake nufi daga ciki mafi girma nagartan halaye nagartan halaye zatul khuluq alhasan daga ciki wacce ta fito da nagartaccen gida ko ta hayyaru li nufafikun fa innal irqa da sasu wacce ta fito daga gida nagartacce iyaye iyakum wa hadra'ad damini ko dimani to a wannan ma'auni ne addini ibada ma'auni ne ilimi ma'auni ne haka dai duka waɗannan abubuwan abubuwa ne da yawa wanda za su haɗu su samar da zatu dini ba wai kawai ana nufin shi kenan mai yawan zuwa masallaci ita ce zatu dini ita ce ya kamata a aura ba da yawa ba su iya zuwa masallaci da sauransu ba su da addini duk wannan na ƙasa ne mai girma amma wasu dalilai ne suka mai da su haka kila da sun sami jagoranci nagartacce da sun zama wasu mutane daban a cikin wannan janibin da haka dai abin da kawai nake so in ce mu faɗaɗa fahimta mu da addini sannan wancan hadisin da yawa suna mashi mummunan fahimta da dai yanzu yawanci an daina wannan fahimtar tun kawul mar'atu li arba'in li maliha li hasabiha li jamaliha wa li diniha ko li maliha li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fasfar bi zati dini taribat yadaka da yawa sai suna fahimta kawai manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallama yayi umurni ne a auri mace dan ɗayan waɗannan hudun ko kaɗan ba haka ba ne amma dai na san mafi yawa an san cewa ba haka ba ne wannan hadisin yana ba da labarin abin da mutane kan auri mace dan shi ne ba yana cewa a auri mace dan ɗayan hudun nan ba ne yana ba da labari ne mutane in za su yi aure mutane ba ma wai musulmi ɗan adam general in zai aure to ma'aunansa na aure ɗayan hudun nan ko dai dukiyanta mai kuɗi ce ya aura ya huta ko li jamali ha tana da kyau ko li hasabi ha ta fito daga babban gida ko li dini ha dan ita nagartacciya ce akan kanta saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'auni mafi girma a addini wanda nake maka umurni da shi in zaka yi aure to ka aure ma'abuciyar addini amma idan ma'abuciyar addini ta hada da waɗancan fa bi hawa ni'ma abinda aka fi so kenan abinda aka fi so kenan amma ba wai ana nufin cewa kai ma an yadda maka ka je kyau ya zama ma'auninka na aure wanda yake kyau kamar yadda muka sani duk da duk yanda zan faɗa mutane da yawa ba za su yadda ba amma abin da yake da kyau kawai shine abin da ba a mallaka ba abin da ba ma'allan ba a mallake shi ba kawai shine yake da kyau amma duk yanda kake ganin abu na da kyau galiban da ka mallake shi an yi kwana ɗaya biyu uku to wanda baka mallaka baka fi ganin kyan shi ko menene majnunu laila yake faɗi akan laila ko wa zadani kalafan fil hubbi al muni'at ahabbu shay'in ila al insani mamuniya a abu na uku da ake so auren budurwa abu mai kyau ne an so duk da wannan kuma ba ana kashe ma kuma waɗanda ba 'yan mata ba ne kasuwa duk da abin so ne amma ka lura sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi zabi budadde amma duka auren da yayi banda sayyidatuna Aisha bai auri Bikr ba ko a amma dai duka mu mun san hadisin Jabir wanda ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure bayan Uhud ya ce masa budurwa ce ko bazawara ya ce a bazawara ce ce a da dai ka aure budurwa wacce a bata taba aure ba ku yi wasa kai wasa da ita ta yi wasa da kai watan dai irin abin kaddamarwa ne a kan amma nan auren budurwa kuma ba ana nufin ga irin mu tsofai-tsofai ba shi ma ga saurayi ɗin ba ana nufin shi kenan mutum kawai ka girma kai kullum tunaninka kai ma sai kai kuma kai ma tun da kai ma sai ka je ka auri kininka ko kowa yana da kalansa na hudu addini ya yadda a kalli wacce za a aura kamar yadda muka ce duk da dai malamai sun tsayar da kallon idan shi kansa ne zai kalla a fuska da hannaye malamai suka ce ko da yake za a iya cewa to ai dama kallon fuska da hannu ba laifi ba ne aka ce a bambancin wannan kallon da wancan wannan kallo ne na ta'ammuli na zaɓi shi ko wancan kallon kallo ne na sudfa ya faru haka kallo na farko ka kau da kai daga na farko amma shi wannan babu laifi ka kalla ka tsananta kallo kana duddubawa ka gashin tana da wani makusa da baka so a ko ba ta da shi kamar yadda na ce wannan abu mai kyau ne amma Allah subhanahu ta'ala yana da wata hikima mafi yawan waɗanda ake ganin su ba su da kyau mafi yawansu na halitta kullum aka ƙara kallon su ƙara bayyanan wani abu mai kyau a jikinsu ake gani samu ban san ko magana na ya fahimta fahimta kullum ka ƙara kallon su tunda dama da kalle su na farko ba su da kyau ne to ka ƙara kallo wani abu ne za a ga wanda ya kyautata su to har abada kullum ƙara kyautatuwa suke ƙara a idon mai kallon su amma duk abu wanda aka ce mai kyau ne dama tun farko to shi tun da an riga an kai shi kololuwa kullum aka ƙara kallonsa to sai kuma illa ya rika fara bayyana ƙasa za a rika yi shi kuma a kansa ina fata an fahimta galiban wannan ma'aunin bai cika saba ba so da shi Allah subhanahu wataala ya taɓa faɗa kyautansa kullum daidai daidai ne minahur rububiyya kullum daidai suke in an ɗaga a nan sai a rage a can in an ɗaga ma wannan a nan sai a rage masa a nan ba yadda za a baka cika in aka ba mutum tsananin kyau to sai ga ana cewa wai kamar bambancin dare da rana rana kana kallonta za a ganta da kyau amma an ka cigaba da kallo idan ba zai iya daurewa ba amma dare farkon kallo za a gan shi duhu da sauransu amma kana ci gaba da kallo a hankali sai ya rika wayewa yana haske yana haske a hankali har ya dawo maka kana gani ko to to haka Allah subhanahu ta'ala ya rabansa ko in ya ƙara mafi yawa in yawancin mu muna da ƴaƴa in kana da ƴaƴa biyu ɗaya mufritatul jamal ɗaya bata kai ta ba to da ƙyar zaka samu ba wacce bata kai a kyau din ba kuma ba ita tafi hankali da kuma ilimi ba da ƙyar zaka samu ba haka ba sai ga Allah ita kuma ya ƙara ta a wajen hankali ko ya ƙara ta a wajen ilimi ko ya ƙara ta a wajen nutsuwa dole dai in an ba wannan a wani abu sai kuma wannan ita kuma sai a ƙara mata ita kuma a wani abu to haka Allah subhanahu ta'ala yake rabansa tabarakallahu ahsanul khaliqi to dan haka duka ina wannan maganan cewa ne maganan wai kallon zabin kyau ko a kalle ta dan a ga tana da kyau ba illa bane kamar yadda muka faɗi ana auren wanda za a sami aure sukun ne to kuma ba za ka sami sukun da wanda bai maka ba amma kar mu yaudaru da shi ya zama mafi girman ma'aunin abin mamaki da yawa muna zuwa son auren larabawa da sauransu mutanen larabawa da sauransu amma da yawan larabawa su kuma suna yawan zuwa afirka don auren matanmu da yawa sosai in ka tambaye za su ce maka ai su matansu in ka aure ta 'yar shekara ashirin da kun shekara biyar shida ta tsufa ta lalace ta tsufa generally yawanci dama farin fata bai da lasting aiko su kuwa mu kuwa matanmu su ce ta suna da lasting suna dadewa ba su expiring ba to kaga wani sashi ne na rabo shi ma na Allah subhanahu wataala sai ya fifita ma waɗannan abin da ya rage ma waɗancan to haka ne a bayan da za a yi kaga mace 'yar shekara talatin 'yar afirka bakar fata kaga sa'arta 'yar shekara talatin balarabiya ka ce sa'o'in juna ne za ka ɗauka wancan balarabiyan ta haifi wannan wannan galiban ba zan ce ba istisna'i ba amma galiban casa'in bisa ɗari shi ne ƙa'ida za ka ɗauka ta haifi wannan 'yar shekara talatin to duka dai a cikin sassan ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ne wajen rabon ni'imomin nasa. wannan ganin bai halatta a kalle ta ba da saninta ba bai halatta ba dalilin da yasa bai halatta a kalle ta ba da saninta ba ana san ita ma ta shirya ta yi maka dan shigan kyau ko yadda za ka gani ka ga cewan ta yi ɗin na ɗaya kenan na biyu kuma don a rufe ma fasikai wanda za su iya amfani da daman cewan aure suke nema su je su tsaya a bakin hanya suna ta kallon matan mutane ko 'ya'yan mutane ce suna nema su zaɓa ne to don a rufe ƙofansu sai aka ce to haramun ne kallon ba da saninta ba watan dole ne idan za ka kallon sai ka nuna ragba tukuna ta san cewa milta ilaiha ka nuna kana bukata kana sha'awa kana neman auren to daga nan babu laifi sai ka kalle ta amma ba tun kafin nan watan shi wancan kafin nan za a sami kallo na na sudfa aiko to bayan nan sai kuma a sami kallo na tama'un wanda shi kuma zai baka dama ka ka ɗauki mataki na ƙarshe na za ka yi ko ba za ka yi ba don haka a baya bukatan a faɗi bai halatta ya keɓe da ita shi kaɗai ba da niyan wai yana son ya duba ta ne ya ga yadda take dole sai dai kamar yadda ce in yana so a duba ta a tsananta fiye da alwaji wal kaffan to shikenan sai ya aika mace sai ta duba abin da ya wuce wannan sai na rasulullahi sallallahu alaihi ya taba aika sai da tuna ummu sulai a wajen aure a kala kulli halin dai waɗannan wasu ne daga cikin abubuwan da daga cikin abin da ake so shine shi kuma rashin tallatawa rashin tallata khidba rashin tallatawa kar a yayata shi akwai wata mas'ala muhimmiya shin khidba aure ne ko ba aure ba ne matan da aka yi khidbanta za a iya tamattu'i da ita ko aka ba da sadakinta ko makamacin wannan an sami wannan sabanin a wannan kasan kamar yadda muka sani ya zama dalilin sabani mai girma tsakanin malamai a kasan nan a baya to amma gaskiyar magana shine khidba ba aure ba ne khidba sunan shi khidba a na taɓa faɗi a nan wajen cewa alƙa'idatul urfiya muqaddamatun alal qa'ida lughawiyya inda ta'awud idan ga ka'ida na al'ada musamman maganan aure magana ne wanda yake ginuwa kwarai akan urfi me kuke kiran wannan abin to addini na muhimmanta shi yannan wanda kuke kiran shi din da yanda kuke mashi addini na muhimmantawa idan urfin ku kafin ai aure sai an yi baiko an kai dukiyan baiko iyaye sun ce sun bayar an tara dangin uba an tara ai dangin mata an tara dangin miji an ce to ga mijin wance shi zai aure ta ko an riga an bashi sai a sa rana a zo a daura aure ga sadaki an yanke su kawo koko sun ma kawo din yanzu da sauransu kaga duka arkan sun wafaru amma nan ba aure bane tunda a wajen waɗannan masu wannan maganan ba aure suke nufin sun kulla ba ko tunda al'adansu ba sa nufin wannan abin da suke yi sunan shi aure to ba aure bane ita ce alƙa'idar urfiya din duk da a lugha a baki kamar yadda na ba da misali da za ka zo ka ce ma mutum na baka kyautan handset ɗin nan ba ni kyautan naira dubu goma maimakon shi kalman kyauta da kyauta a shago ka zo shagon mutum yana sai da kayayyaki sai ka ce ga kyautan naira dubu goma ban kyautan handset suna abin da kuke yi cinikayya amfani da kalman kyauta bai canza shi da ciniki ba don urfi in an zo nan wajen ciniki ake yi ba ana zuwa ba da sadaka ba ne suna ga alƙa'idatul urfiya muqaddamatun alal ƙa'ida ko al'urfu muqaddamun alal lugati inda ta'aru idan da urfi da luga suka yi saɓani to urfi za a ƙaddamar a kan luga naka nan wajen wannan can abin duk da aka yi ba sunan shi aure ba sunansa hitba ba aure ba ne a shi ya sa kamar yadda duk malamai sun sani inda zai rasu a wannan lokacin ba za ta yi idda ba kuma ba za ta gaje shi ba idan da zai fasa aure zai ce ya fasa ba za ta ci rabin sadaki ba ko da sauransu saboda mene saboda ba a ɗaura aure ba kawai kawai inda bambanci yake la samaha Allah da shaidan zai shiga tsakaninsu sai ya sadu da ita to zina ne sunan shi zina ne amma babu haddi ina fatan mun fahimta zina ne amma babu haddi saboda shubuhan wancan khitba din to shi kuma addini kamar yadda muka sani tudra'ul hududu bishubuhat duk da malaman ahlus sunna wal jama'a sun saba da malaman shi'a kwarai a cikin waɗannan matsalolin a saboda maganar matsalan ka'idan auren mut'a da sauransu amma kamar yadda muka sani a ganin wasu malamai inda mutum zai zo ya ce ma mace ya aure ta ta aure shi ga wani da wani kune shaidu ya ba ta kuɗi ita ba za Allah sallallahu alaihi mazinaci ya ce mai aurar da kanta ayyu mamra'atin nukihat ko unkihat bi ghairi izni waliyaha fa nikahuha batilun batilun to amma wannan ma shubha ne da zai hana inda wani abu zai faru tsakanin su ai masu haddi shi wannan hukuncin mas'alan shi daban ne mas'alan shubuhat ne da kuma kore haddi saboda shubha matsaloli ne dai ga sunan da yawa a ƙarƙashin matsala ɗin wallahu ala akwai matan da haramun ne khidbansu kamar yadda muka sani a matan take cikin idda la junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khidbatin nisa'i aw akanantum fi anfusikum علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غني حليم آه آه واتو حرام ne mace tana cikin idda mutum ya je ya khitba sai dai ta'aridi sai dai ta'aridi ta'aridin nan ko komin bayyanansa la tasbiqini bi nafsiki kada ki aure ban sani ba ban da labari tarihi ne irin ki ai ba wanda zai gani ya ce baya so ko kyaututtuka da makamantansu duka tarihi ne amma ba za a yi khitba ce wanto ina son ki ba a lokacin da take cikin idda a wajen wasu malaman malikiya in aka yi ma shikenan ba aure tsakaninsu ta haramta gare shi saboda manista ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi mutumin duk da ya gaggauta abu kafin lokacinsa to za a yi mashi ukuba da haramta masa wannan abin an hana shi kenan abin ya rasa shi ya je tana cikin idda ya daura aure da ita za a raba su kuma rabo battan ba za a ƙara aure tsakaninsu ba ya je ya kashe mahaifinsa don ya gaje shi ba zai gaje shi ba haka dai irin waɗannan a wacce take an riga an yi khidbanta shine hadisin da muke kai ko a an riga an haɗabce ta saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la yaktub ahdukum ala khidbati akhihi ita ma wannan haramun ne wani ya zo ya khidba har sai dai idan shi wancan an warware ya fasa ko da yi amma kamar yadda muke cewa shi khidba sai an sami rukun ba wai kawai shikenan dan ya ganta ya ce yana so suna soyayya shikenan wani ba zai iya fitowa ya ce yana so ba malamai suka ce mafi girman dalili shine wancan hadisin na Fatima bintu Qais dama na ce hukunce hukunce da yawa ne a ciki ko so da ai kaga da shi Abu Jahl da Muawiya ibn Abi Sufyan ai duk sun fito sun ce suna so amma bai hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya aradin Usama ibn Zaid ba yace a ta duk ta kyale su ta auri Usama kawai to kaga saboda ba laifi bane ba wai kawai dan ya ce yana so shikenan an sami khitba ba a sai an sami yarjejeniya iyaye sun ce to sun yadda sun bayar ita ma ta ce to yayi mata kamar yadda nake cewa in zamu kowa mu natsu mu kalli nusus babu inda nassi ya ce mace ko ba ta so a bata miji babu shi mutlakan sai dai inda ya hana ma ba wani nassi wanda ya ce shi yasa ga yanar hadisi ya gaya mana tusta amaru ko tusta azanu wa iznuha samatu ko yaya dai ta yi shiru din an sani tana jin kunya ba za ta iya magana ba shi ma kuma shirin kala-kala ne ai ko akwai shirin da za a gane shirin ki ne akwai shirin da za a gane shirin so akwai hibba makruhi wannan muharramai ne waɗannan da muka ambata akwai wanda suke makruhai ne shi ne yin hibban matan da take ta riga ta shiga ihrami wata matan da take cikin aikin hajji ko umra ta shiga ihrami ba za a yi hibbanta ba aurenta haramun ne hibbanta makruhi ne abin da yasa aka ce khidban ta makruhi ne saboda shi ne yin ne aka haramta ma la yankihu al-muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu to shi yasa sai aka ce ita kanta ya zama makruhi a macen da take a karuwa wal yazu billahi khidban ta makruhi ne ko a saboda hadisin ana amma malamai sun bambanta a nan suka ce to idan ya zama wannan matan saboda manzan Allah su Allah subhanahu wataala ya ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika alal mu'mini saboda haka ba macen da take watan anan zaniya kamar inda muka ce shi yasa ne amfani da karuwa azaniya anan ba ana nufin matan da ta taba yin zina Allah ya kare mu ba abin da ake nufi ba kenan matan da ta shahara da bin maza aka santa a haka to ita ce azzaniya a haka shi ma namijin da aka san shi fasiki ne kullum yana cikin bin matan banza to shi ma shi ne azzani Allah ubangiji ya kare mu to dukansu dai waɗannan a hidban su makruhi ne a ji a nemi aurenta makruhi ne za a cewa to wa za ta aura shi ne sai a aura mata mutum irinta watan ba wani nagartaccen mutum ba ko da yake ita hadisin anak wanda marfat ibnu abi marfat al-ghanawi ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi ya ce mashi ya saba da ita tun kafin musulunci shi marfat ne so da haka ranar fato makka sai zai sami sayyidina rasulullah ya ce rasulullah ni dai naga anak ina so kuma zan aure ta manzan Allah ya ce karka aure ta so da ita matan banza ce mai zaman banza ne akwai wata zahira da nake son mu kalle ta a hankali da yake dama na ce wannan matsalan na aure akwai abubuwa da yawa a ƙarƙashin shi da yawan sun taso a anguwanni zamanin da ba wani da can ba shekara goma ashirin talatin arba'in ana zaune ga gidan karuwai ga gidan mutanen kirki ga gidan liman ma ko malam tare cikin anguwa rayuwa ne wannan wanda ya kamata kamar maguzanci baƙayan maguzanci ko ragowar maguzanci ne yanzu alhamdulillah saboda zuwan shari'ar musulunci duk wannan zahiran ya ƙare kusan gaba ɗaya babu shi da duk garuruwanmu da irin wannan amma ballantana in ka je irin su jihar zamfara jihar jigawa jihar katsina musamman katsina jigawa musamman da kano ma kila ko wannan zahira ce sananniya a waɗannan wuraren ni da yake a katsina na taso na san abin da nake faɗa north east har yanzu ko to to amma tambaya a nan ita ce shin da aka daina wannan zahiran zinace-zinace a cikin 'yan mata ya ƙaru ko ya ragu mun yi research akan wannan mun ga cewan ƙaruwa ya yi ko raguwa da akwai mace lalatacciya ita sananniya ce sauran kuma su ba arkinsu ba ne za ta shigo gidan matan aure ta zauna hatta bacci hatta girki ta koma ta ci gaba da lalatanta bai sa matar aure tana fita ta je ta yi lalata a waje ba ko duk zaman su tare da cakudansu sun zama ƙawaye amma bai sa ita matan auren duk da ina da yaranta misali lokacin da wadannan abubuwan ke faruwa ba zan iya taliki da kyau ba amma dai ina zaton abin da nake faɗi daidai ne to amma yanzu matan aure matan aure na sauka a wani waje da iyalina sai ta sauka za ta je wani irin kamar a ce restaurant ta kawo abinci sai ta gamu da wasu mata dukansu da safe a kaduna ne sun hijabi nasu sai an raba uku uku za a yi mata nata dukansu wallahi al'azu amma suke gaya mata su duka da gidajen mazansu suke wani yazu billah sun ɗauka ita ma irinsu ce da gidajen mazansu suke suka zo suka kwana tare da wasu a nan yanzu za su karya su wanka su koma gidajen mazansu dukansu mata ne masu ‘ya'ya masu wannan a aikace ne na gansu nima amma dai ban sani ba sai da taban labari abinda suka gaya mata cikin hijabi tabarakallah har ƙasa da sun fita idan aka sami matsalar addini za a tambayi ɗayarsu watan saboda tsananin cikan kamala na addini a zahiri to wannan ya zama ruwan darashi ma a bariki to ya kamata mu ƙara bincikawa zahiran 'yan mata ɗin da matan aure yadda gashi dai na'am an nisantar da mutane da da matan banza da gidajen matan banza an raba su da su to amma shin ya taimaka wajen ragewa ko ko ya bai taimaka ba ko me yake faruwa ya kamata mu muhimmanta bincike akan social qadaya namu fiye da yanda muke yi yanda muke zaune din ba zai amfane mu ba matsalolin auratayya saboda mu muna da wani al'ada matukan yarinya ba cikin shege ta je ta yi ba to ba komai duk abin da za ta yi asiri na rufi shi yasa yawanci za ga ba a cika damuwa da 'ya'ya maza ba saboda su ba za a ga abin da suka yi a cikinsu ba a jikinsu ba za su dawo da abin kunya a jiki ba amma 'ya'ya mata duk abin da za su yi 'ya'ya maza duk abin da za su yi ba komai 'ya'ya mata ne ake damuwa shi ma abin da ake damuwa da shi to duka dai waɗannan abubuwa ne da gaskiya muna buƙatan natsuwa mu kalli asbab ɗinsu mu kalli dalilansu mu ga me za mu iya yi domin magance su mun sani mafi girman dalili daga ciki mafi girma shine a wahalatar da maganan aure da tsadantar da shi da zaman shi abu mai wahala da barin yara su kai shekaru masu yawa saboda wai ana son ta boko ta jami'a ta digiri ta kaza waya ma ta ƙara taimakawa ƙwarai da gaske wannan gaskiya ne akwai wani da ina da projector da na nuna mana wani video wanda ina da shi tare da ni wani me ake ce masa irin irin a a irin documentary haka akai a america duka yaran da aka yi documentary da su ba su wuce shekara sha biyu zuwa sha uku ba duka mutum ne zai haɗu da yarinya ta facebook ta facebook ba ma waya sai ya ce mata sunana wane facebook chat sunana wane ya sa wani hoto sawa'un nashi ne ko ba nashi ba sunana wane kaza kaza kwana na ɗaya na biyu za ta gayyace shi gidan iyayenta ya zo su lalata ko ya gayyace ta wani wuri wani park ko wani abu ta zo kuma to amma duka yana yi da sanin iyayen zai gaya ma iyayen oke kuna da 'ya'yar shekara kaza za mu wannan abin da ita ku bani sunanta da adres ɗinta sai ya fara communicating da ita a gabansu duk suna gani rana na ɗaya na biyu yan shekara sha biyu zuwa sha uku sha biyu zuwa sha uku suna nan suna yakin auren minus ga abin da 'ya'yansu yan shekara sha biyu zuwa sha uku suke aikata wannan akwai darasi kwarai da gaske a cikinsa kwarai da gaske kuma gargacewa ya amerika ne nesa ne abubuwa da yawa da yawa wallahi ni da kai ba mu zaci za mu gansu a cikin rayuwarmu ba a arewa ƙasan hausawa ba mu zaci za mu wayi gari a ce ɗaya kashe ubansa uba ya wa ɗarsa ciki ɗaya kwanta da mahaifiyarsa mun zaci za mu ga wannan shekara 20 da ya wuce mun zaci zai yuyu muna ji da a tatsuniyoyi ko amma yanzu ba labari ba ne ba labari ba ne bai zama labari ba yanzu yaron da ya kashe iyayensa a kano shekara goma ko kusan haka da suka wuce goma ko sha ɗaya ko aka yi tal yayata abin ya zama abin labari bayan shi yara nawa suka kashe iyayensu amma ƙara komawa ta kan shi har ya zama jiki yanzu in ka ji wannan labarin ba abin ka tsaya sauraron tafasil ba ne ba abin ka damu da jin details ba ne ko ba haka ba ne a ƙasan musuluncin na arewa na hausawa tsira karka ɗauka wai yana nesa da kai wallahi yana bakin ƙofanka da haka dole ne gaskiya mu tashi da gaske mu gaya za mu iya magance waɗannan matsaloli matsaloli ne wanda suke cin mana tuwa gwara ba mu ce kar a yi karatu ba ba mu ce kada a je jami'a ba ba zai yi ma ka ce haka ba amma ka ɗauki dukkan matakai da za su hana faruwan abubuwan da ba a so a tare da zuwa jami'an duk abin da za ka iya na mataki ka dauka amma kawar da kai ya saba da faɗin Allah ko an fusa kuma ahlikum nar ya saba ka kawar da kai kawai ba ruwanka duk abin da za ta je ta yi wai an ce wani babban mutum a nan Najeriya ya gina gida sai ya gina ɗakin yaransa 'yan mata amma ta ɓarayin gate shi kuma ɓarayinsa yana can ciki sai wani ya zo ya ce ranka ne ba haka na saba ganin an mai mata daki ba cikin gida nake ganin ana musu ko can kusurwa yanda duk movement ɗinsa ana sani yace da Allah kyale duk wanda za ta yi abin da ta ga dama ta je ta yi ba ruwa to saboda ba yi da rabo saboda ba yi da rabo shi da youth ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta irinsa a kuma duk wanda ka ji yana haka shi ma dama irin hakan shi ma kalansa kenan shi ma habith din ne shi yasa bai damu da khubs din har nashi ƴaƴan ba to duka dai irin waɗannan abubuwan abubuwa ne waɗanda suke ya kamata mu tashi kwarai da gaske tare gaba ɗaya mu ga me za mu iya yi don magance su ina yawan faɗa ma mutane duk yariyar da ka kima aure tana shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ka ce sai ta kai ashirin da uku da hudu to cikin ɗari insha Allahu tamanin wanda za ta aura tana shekara 23 da hudu da ya zo mata tana shekara 18 za ta ce ba ta san shi bai mata ba ban san ko na bayanin abin da nake so in faɗa ba ma'ana in ta kai shekara 23 da 4 da 5 to wanda za ta aura ba zai taɓa kai wanda za ta aura da ta yi aure a 18 ba ba zai taɓa kaiwa ba ta kuma sauka haka duk lokacin da ta ƙara gaba sai ta ƙara saukan dole kuma babu da wahalan gaske wannan ƙa'idan ta saba da wahalan gaske yanzu casa'in bisa ɗarin 'yan boko tatattun 'yan boko in suka zo aure aka ce ga wannan ta gama digiri za su ce tafi karfi na ina zan kai mai digiri alhali shi ya rika ɗaukar ta a bayan a mota suna tafiya fati amma yanzu an ce ya aure ta ya ce ina zai kai ta ko to duka dai wannan abubuwa ne wanda suke muke bukatar mu duba ni ban ce kar ai karatu ba sai dai wani ya mare shi da ita ne to saboda haka dai gaskiya waɗannan abubuwa ne da za mu zauna mu duba su a hankali mu gaya ya za mu rage damages ni abin da nake cewa kullum shine ka'ida ta ban san ko da hikima a ciki ba ko shekaran yarinya sha biyu in ta fara soyayya to sati na biyu ko na uku bayan nan za a yi mata aure ko shekaran ta sha biyu ma'ana ban ce in ta nuna tana son aure ba don kila ba za ta faɗa ba amma za ta iya nunawa a aikace shine ta fara soyayya da wani to in sha Allahu na yi mata aure na gama so ba ni da sharaɗin shekarun da za ta kai kafin ta yi aure in ta so aure to zan mata in ta so aure ko a wani shekaru to kai mata aure idan ba haka ba duk abin da ta aikata kai sharikinta ne cikin zunubi wallahi tallahi da kai za a rana idan ta kai shekarun shiga jami'a to sai da miji a ƙasa ban ce ba za ta yi jami'a ba amma aƙalla dai tana da miji a ƙasa kuma ni ban damu cewa a ɗaura aure ta ci gaba da zama a gida har shekara goma ba ban damu ba mutane da yawa ba su san shi saboda wasu damages da ke cikinsa amma ya fi sauƙi akan abatta da shi ba aure su je su ta lalata haka kuma ya fi sauƙi akan abatta ba wani ɗin ma ta je ta zama matar wasu haramtattu so shi kullum shi yasa na ce mai controlling damage gara ta zo tana gidanka ta haihu ɗin ai dai ka san mijinta ne da baban shi wannan ɗan kuma an san baban nashi ba kawai misali in ba ku shirya ku kai ta gidan mijin bane ko yana makaranta shi ma bai gama ba ko kaza ko menene ba komai har a gama lafiya matarsa ce ina fatan muna fahimta Allah ya ƙara fahimtar da mu zan dakata a nan don dama kamar yadda na ce karatun nan zai yawa kwarai amma ya fi kama da tattaunawa saboda dama shi matsala ce ta mu'amala ce matsala ce ta zamantakewa matsala ce ta ciwon dukanmu wanda akwai shi a gidana akwai shi a gidanka akwai shi a gidansu su da dole ne mu tsaya tare a hankali mu bi waɗannan matsalolin mu ga yaya za mu iya ba da gudunmuwa domin magance su kuma ni gaskiya zan ma fi sha'awar saboda a nan khibra tana da muhimmanci experience zan fi sha'awar kullum muka zo karatu har mu gama kitabun nikahi mu rika samun wani yana mana bayani abin da ya sani ba wai ni in ta magana ba mu sami wani ya minti biyar ko goma ya kare mu da nashi experience din da nashi ilimin da nashi dabarun ko abin da ya sani a cikin wannan jaribin wannan muhimmin abu ne zai taimake mu kwarai wajen nemo maganin waɗannan matsalolin don gaskiya suna buƙatan a nemo musu magani assalamu alaikum wa rahmatullah akramakallah na na na
raba gidajen matan banza a cikin unguwanni a irin garuruwan kuna arewa misali cewa kuma ga wata zahira da ta faru da abin da ke faruwa cikin ɗan mata da matan aure to a abin shawarar shi ne idan da wasu mafita da za a iya farawa da su yanzu ina ganin yana da kyau a fara cewa ana da ganin ma- abin nan hanyar gyara shine ko kaza da kaza da kaza da kaza a yanzu a wannan karatun da yau na gane shawarar kenan tambayar kuma shine a rana ita yau a ga da kuka karatu cewa za a shiga kitabun da kayi kun yi wani magana na cewa a dokokin aure da aka sa a jihar kano tambayar shine a aka kana wasu malamai ne suka zauna suka wannan dokokin don ni na karanta suka zauna suka yi dokokin nan ko ko a'a yadda mutane suke zato wanda ake tura ma irin social media da sauransu cewa kawai watakila wani mutum ɗaya ne ina nufin sarkin kano kawai ya zauna watakila ko kuma tsare-tsaren na gane na gane na gane to bari in gama da tambayin malam game da shawara gaskiyan magana ba ni da solution kai tsaye ni kadai in ce ga solution akan wannan matsalan magana ce wadda za ta yi tsawo kuma tare ne za mu tattauna amma ba ni da wani magani wanda shi kadai zan ce shine maganin wannan matsalan amma mu ci gaba da tattaunawa tare in Allah yadda za mu fito da magunguna game da dokokin auren Kano tun da aka yi Nigeria na babban mahaukaci kenan ko ya ce tun da aka yi to tun da aka yi Nigeria ba a taɓa wa doka gata a tarihin Nigeria gaba ɗaya irin wannan dokan zamantakewan auren Kano da aka yi ba ba a taɓa ba a tarihi abin da zai baka mamaki an yi zamanin brothers matasa suna ta ihu a titi shari'ar musulunci shari'ar musulunci an yi zamanin shari'ar musulunci zamanin obasanjo shari'ar zamfara an yi shekaru duk ana waɗannan abubuwan ba a taɓa zama ga lauya na tabbatar zai tabbatar da abin da nake faɗi don hakika ce ba a taɓa zama an yi kodin na shari'ar musulunci based on kitab wa sunna wal ijma wal qiyas waɗannan masadir na tashri'in ga wasu dokoki na musulunci sun zama dokoki ana son a mai da su doka an yi proposing wasu dokoki based on shari'ar musulunci zalla ba a taɓa yi ba sai wannan a tarihi ina so ka gane yawan baccin da muke ciki ne ba abin da muke yi yanzu ana ta maganan uh, islamic banking system islamic banking system amma me aka yi a theorizing din islamic banking system din nan me aka yi a fitar mashi da dokokin shi da tsare-tsaren shi kar ka dauka fa an yi wani abin kirki kawai islamic din ake amfani sunan musulunci sai duk jama'a fashe ana jin daɗi an ce islamic sai hamasa ya taso amma me muka yi wajen aiki na samar masa da duga-dugin zama nagartattu ba komai to wannan aikin gaskiyan magana kwamiti ne jami'ar bayero ta kafa tare da fadan kano na malamai na dukkan sassa wata ina nufin malamai na jami'a da malamai na gari suka haɗu na'am sarkin kano mai martaba sarkin kano yana da matsayinsa a cikin waɗannan matsalolin da ke cikin wannan amma ba malamai ne suka haɗu wanda zai iya musu dictating ba ma aslan ya ce ga abin da nake so ku yi ga abin da ba na so ku yi ba kalansu ba ne malamai ne wanda suna da mutuncinsu suna da girmansu kowannensu ya san shi mas'ul ne amamallahi akan abin da zai faɗi ko abin da zai bari a tabbatar saboda haka babu wata jumla da aka tabbatar da ita face sai da yardan mafi yawa ba za a iya samun yardan gaba ɗaya ba amma face sai mafi yawan wanda suke wurin sun yarda cewa wannan shine daidai tare da kuma references daga littafan fiqhun malikiya matsala biyu ne kadai a cikin matsaloli a ciki wanda ɗaruruwa ne matsala biyu ne kadai aka fita daga mazhabin malikiya aka je aka aro ƙauli daga wata mazhaba daban da malikiya amma an tsaya strictly a cikin malikiya kamar yadda ka san dama kodin ko doka ba za ta yi ba sai an samar da mazhaba dole to a aka fitar da waɗannan abubuwan malamai ne suka yi abin da mai mataba sarkin Kano yake faɗi a interview da shi da sauransu ko a gidajen yaɗa kafafen yaɗa labarai ko wanda ake faɗa idan mace mijinta ya mare ta ta mare shi in kaza wannan duk ba su da alaka da wannan dokan wannan ra'ayoyinsa ne kuma ba su da alaka min qaribin au ba'idin da abin da ke cikin waɗannan dokokin yawa shi ne nake ga maka ba su da alaka ta nesa ko ta kusa da abin da yake cikin waɗannan dokokin kuma abin da zai baka mamaki inda zaka san wasu irin al'umma ne mu gufa din ne da gaske wanda suka fito suka yaƙi dokokin membobi ne a kwamitin shirya dokokin wanda suka fito daga baya a ti a rediyo suka yi ta magana don su tara jama'a jama'a su so su don su biya rima su sha kiɗa membobi ne a kwamitin ma'ana da su aka yi waɗannan abubuwa sawa'un suna halartar meetings ko ba su halarta sun dai halarci wasu kuma sun san komai akan abin da ke ciki babu kalma ɗaya da ta wuce ba da yaddansu an fahimce ni za a iya samun sabani bayan da za a ce duk abin da ke cikin wannan dokokin na yi indosi akwai abubuwan da nima memba ne amma ba ra'ayi na bane amma ra'ayin majority aglabiya sun yadda dole nima in tafi tare da fahimtar aglabiya ba zan ce sai fahimta na inda mutum ɗaya zai ce sai fahimtarsa da sai ya je ya zauna a ɗaki ya rubuta ina fata an fahimce ni to wannan shine gaskiyar magana na wa alaikum salam miji akwai saɓani a ciki akwai saɓani a ciki a malikiya ƙauli mafi rinjaye a wannan auren sai an sake ɗaura shi tare da izinin waliyi ɗin amma ana ganin cewa za a iya hakan saboda na na aisha a malikiya ma akwai wanda suka tafi da za a iya yi na na aisha ta aurar da 'yar abdulrahman ɗan uwanta amma akan sharaɗin ko ana jiran ya dawo ya indozin kuma ya dawo ɗin ya yi indozin ɗin kuma auren ya tabbata an fahimce ni saboda haka a dalilin haka suke ganin idan aka ɗaura aure daga baya waliyi ya yi indozin to wancan hadisin na na aisha zai zai tsaya a matsayinsa yana nufin wannan auren ya yi shi ko miji kamar yadda ka sani dama shi dai ba ya da wani sharuɗa wasu sharuɗa ina zuwa a nan wajen a ƙauli ƙaunin waliyi ne idan aka tabbatar babu cutarwa ba a cuce ta ba ba a bata sadaki ƙasa da sadakin da ya dace da ita ba ba a yi kaza duk dai abubuwan da suka dace kufi inta ne wanda aka haɗa wurin da shi to shi kenan waliyin ta ya zartar shi kenan da na? eh Allah ya kyauta to amma dai ai ya fi su je su zina ko kuma balle ka ce iyayen sun yi indozin iyayen suna da hankali ko ba haka ba a ba aure ba a yi ba kam aure ba a yi ba saboda la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidi adlin ayyu mamra'atin nak an unuki hat duk da mun yi magana cewa akwai maganganu mazaban hanafiya sun saba da wannan kaulin amma zuwa wani lokaci za mu magana me mazaban hanafiya a ciki na'am afwan dan Allah za mu zagayo na'am akan wakan wannan fasawan nashi ai ba za a yi tibarin shi wannan fasawan nashi ba za a yi tibarin sa yaddan sa ina ganin tayi saboda wancan hadisin nana na Aisha amma inda misali tun kafin auren bai yadda bane sai kanin baban ya je ya bayar dole to bai yi ba amma idan da bai sani ba ne sai kanin baban ya bayar to kaga ya zama iri ɗaya da wancan na matsalar na na Aisha da Abdurrahman
amma Na.
ya da farko bai yadda ba sai aka bayar ba yardansa to aure bai yi ba daga baya kuma ya zai shi ya yi abinda aka ba shi eh aure bai yi ba tunda aka bayar ba yardansa na yana nan ya ki yarda aka yi amma dole ya sha bamban da bai sani ba aka yi ya yi endorsing na na afon za mu ina so mu kewayo gaba ɗaya kawai
Allah ya saka da alheri.
amin Ina tambayoyi guda biyu wasu kila malam za mu haɓɓa ɗayan ba daga cikin abin da ake tuna ba amma shi mana da dogon ciki. Ba malam game da abin da kake ake tuna yau gaskiya ba Allah ya saka da alheri abu ne wanda yake da mutunci kwarai wanda shi ne ginshikin tarbiyya da al'umma musulmi gaba ɗaya tunda dole sai ba za a samar da mutum ba sai da aure. Su ma da matsaloli da ake tuna game da kishin gani a'a bari mace su je ta yi karatu ko kuma a wata ita kafin makaranta da yadda kowace iyaye suke da nasu ra'ayi ko kowane gida suke da irin nasu ra'ayi har su ma'auratan kuma dai a muku edu da economy saboda wani lokaci ana ga za ga misali yayin da tana da manemi amma iyaye suna kallon wata wanda ke nuna da kila wani ya kauka da wanyanta ba da dai irin matsaloli irin wani nawa su ma da shawarar da ke ba wani lokacin da ke cewa ko ra'ayi ra'ayi mutane har Allah ya sa ko za a haɗa kan gaba a samar wa mutane wani mita haka ɗin da zama da cewa a yi ta bada shawari a kawo misali ko da ke jagoro ina abu a yi ta faɗa wata kila mutane su faɗi cikin abu da samar da kuma haka haka ne amma da wani lokaci ma in za a zuma ko a yi karatu wata kila ana iya buɗe flow kamar yadda kan tattauna yanzu amma kowa aka faɗa har a samar da wata tashi da damu da mutane da muke da za su iya Ƙwarai, rubuta ƙwarai.
a shirya abu Ƙwarai.
wala malam abu ne da muke da mahimmanci kuma wala malam abu ne da suna aji kwarai da gaske gaskiya ne musamman wani a garin nan wani abu da suke faruwa wani lokaci ba za ka ji ba Na musamman lallai.
yaran da suke kai shekara sha biyar kuma iyaye suna kallon su ko ka ce kana son ya za ta ka wani yadda mai yana ce ko shekara ko shekara da sha shida ne kawai ba muka je mana a jidda mana muka tare da wani ɗalibi ɗan bari da ya wata yarinya ita ya gaya mana ita kai da wancan za a bashi sai yana son ta sai muka wanke ta ni da wani cikin mu muka je muka samu iyayenta da suka ce wai yanzu ne ba za ta ci ba sa tsawanin haka wani misali irin wannan ɗin ya tashi sosai sosai malam da wannan shi ne shawarar da kuma bayan Allah ya saka da alkhairi sannan kuma na da yake da sun faɗa ne a malam ce muka saba a masallacin unguwarmu sai wani bawan Allah da yake aiki